الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to a yau muna yammacin juma'a hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sha hudu ga watan rabi'un thani hijira 1446 amu ci gaba da karatu na alfiyatul usul ta shaikhu abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala a darasinmu na uku to in ba a manta ba hawa yau mala yana nan cikin muƙaddima ba a samu an kammala ba za mu tashi a farkon baiti na goma sha bakwai bala yake cewa fahakumu alfiyatal usuli turabiha mabaniyal fusuli مآخذ الأئمة العلاة ومنهما لصفوة الدلاة saboda lokaci Asheku Abdullahi rahimahullahu ta'ala bayan ya yi muna bayani akan abubuwa daban-daban a darasin da ya gabata, to a nan sai maka ishara kan abin da yake son ya yi. To sai ce, fahakumu wato kuriki lafazin hakumu abu ga abin nan ne ismul fa'il ne. akan ce haka ga mufradi namiji akan ce haki ga mufrad mace akan ce hakuma ga tasniya to a jam'i sai a ce hakum na maza in mata ne ake so a ware sai a ce hakunna to duk ma'anarsa ku karɓa e, kana son ka ce khuz kaza to sai ka ce haka kaza karɓi kaza to duk ma'anarsa ɗaya to shine a shekhu abdullahi sai ce fa hakumu ya ku ɗalibai waɗanda aka ja hankalinsu a baya cewa su tashi tsaye su ba ilimi mahimmanci ya ce ku karɓi alfiyatal usuli wani littafi da ya ƙunshi baiti dubu akan usulul fiƙi gane yawwa shi ake kira da alfiya nisba ne zuwa ga dubu yawwa idan an ce al'alf ana nufin dubu to wannan littafi tana ɗauki da baiti dubu da malamai na ilmul arus sun yi saɓani za mu ga a ƙa'idar waƙe kowane waƙe sai ka ga yana da ɗango guda biyu akwai na farko ana kira ne sadrul baiti shine na farko kamar fahakumu alfiyatal usuli to wani ana kiransa da sadrul baiti sannan na biyu akwai ajizul baiti shine abin da zai biyo baya cikin wannan to sabanin da suka yi shin da na farkon da na biyun da sadru da ajizu duk matsayin baiti suke ko ko sadru baitun ajizu shi ma baitun to shi ma an yi sabani to idan mun ɗauki masu cewa a'a sadrul baiti baiti ne ajizu shi ma baiti ne to kaga sai ya zama littafin yana da wajen baiti dubu biyu da wani abu kenan amma muka ɗauka a dukkan su matsayin baiti ɗaya suke kuma wannan shi ya fi shahara a wurin su malaman ilmul arud kuma shi aka fi sabawa da shi to sai zamo tana da baiti dubu da yan kai kamar yadda muka ambata to wannan shi ne sai ce tora a wata nuskan ana rubuta tara sai ya zamo almabniyu lil ma'alum in an ce tara kana gani ko kana sani dama ra'a takan zo da ma'ana alima ya sani an gane to shi ake nufi anan idan an ce tura kuma sai ya zamo almabniyu lil majhul an ɓoye fa'ili mai aikin an gane ko sai ya zamo damirin da za a kaddara shine matsayin na'ibul fa'ili to tura ko tara kana sanin mabaniyal fusuli wuraren da ake gina rassa alfusuli yana nufin alfuru rassa jam'u fasal to har koyo shi za mu ga su rassa dole sai sun samu waɗanda za su riƙe su a ƙasa shi sa itaciya ko bishiya ba zai yi ga garassanta suna abin da kuma babu asalu babu sayu a ƙasa da suka rike su to ita wannan alfiya ana sanin wuraren da ake gina rassa su ne alfusulu wato yana nufin a ilimin usulul fiqh shi ya kira da alfusulu kuma yana nufin alfuru'u biha biɗin nan ma'anar ta'ala ai alaiha wato akan al'usulu to su kuma al'usulu wanda ya gabata a baya fa hakumu alfiyatul usuli to waɗancan fusulu ana za a wannan alfiya za ta koya maka inda aka gina furu'u akan waɗancan al'usul ɗin to su kuma waɗancan al'usul yana nufi alkitabu sunna saboda usulul fiqh gaba ɗaya da hukunce-hukuncen da ƙa'idodin duka an ciro su ne daga alkur'ani da hadisi to abinda ita wannan alfiya za ta koya maka kenan ta yadda in ka san wannan littafin to ka riga ka zama malami shi yasa ya ce maka su waɗannan wuraren da ake gina rassa akan fusulu ma'akhizal a'imma can ne manya-manyan malamai su ma suke rukuna su dalilai sai kaga sun ba da fatawa ko sun ba da hukunci akan kaza irin su al'imamu malik al'imamu shafi'i al'imamu ahmad al'imamu abu hanifa da sauran a'imma an gane to inda suke riko hukunci-hukunci suke baɗi can ne ake son a kai ka kai ma ka zamo irinsu kuma wannan shi ake kira malanta an gane? yauwa ka san hukunci kuma ka san inda an ka ciro shi kuma ka san hanyar da aka bi aka ciro shi wannan shi ake kira malami duk wanda bai da wannan sifa bai da malami misali aka tambaye ka shin da malamai suka ce farillan alwala guda bakwai ne ina suka ciro wannan sai ka ce baka sani ba to kai ba malami ba ne a ba malami ba ne eh in ka ce a sun ciro su ne daga kaza daga kaza daga kaza to wannan shine malanta to shi usulul fiqh yake koya ma ɗalibi so da haka shi in kana da shi babu zancen ka dogara ko ka zama mukallidi da sauransu da abu ya faru to dama ka san hanyoyin da zaka bi ka eh to shi yasa yanzu malam yana son ya baka makamai inda malamai ke zuwa su ɗauko kai ma ka je can ka ɗauko ba shi kenan ba ba sai ka zauna kana jiran to mi malamai za su faɗa to shi ne al'ulati jam'u alin yan ce alin shi ne maɗaukaki ka ƙadun wa ƙubatin eh to idan an ce al'ulatu ana nufin maɗaukaka su malaman sifa ce ga al'ayimma an gane ko? wa minhuma li safwi hiddulati to wa minhuma a wata nuskan ana sa wa manhalan an gane eh amma nuskar da ta sa wa minha wannan kuskure ce in akwai wanda ya ga an rubuta mai wa minha to to kuskure ne ba daidai bane eh to shi yasa muka ce ai aikin yana buƙatar gyare-gyare na shi kadi manna wa manna ha kuma a babu wannan nuska biyu a akwai ko dai wa minhuma ko wa manhalan lisafwati dulati ko wa minhuma lisafwati dulati eh wannan su biyun su ne aka samu to kuskure ne to kuskure ne to sai ai hakuri mu ci gaba saboda lokaci to idan muka ce wa minhuma an gane damirin yana koma zuwa ga alkitabu wa sunna ai wali safwati dulati ya tabbata ga zababbun masu shiryarwa addulati jam'u dalin ya ce dalin shine wanda ke shiryar da mutane akan wani abu to in za a yi jam'i sai a ce addulatu eh masu shiryarwa to ya tabbata gare su minhuma daga alkur'anin suke ɗauko duk abin da kake gani ana jingina musu ko na fatawa ko na istinbadi da makamantansu in kun mun ɗauki nuskan waman halan sai ya zamo waman halan da mashaya an gane wurin da ake zuwa a sha ruwa a ƙoshi to can ne ake son a kai ka inda malamai suke zuwa su riko ilimi an gane cikakke su ƙoshi da ilimin to kai ma can ake son a kai ka don ka riko kuma ka shayo kai ma ka zamo kana ba da fatawa ka ka zamo ka zamo babban malami kenan eh to wannan shine amma wa min ha baitin ma ya kalle eh Allah ya samu dace to sai mala yace nazmul limiftahil wusuli wa bina furu'iha biha li haizis sana' eh to nazmun limiftahil usuli wata nuskan sai a sa limiftahil usuli madadin alwusuli amma dai alwusuli din yafi to alwusuli yayi amma ba sai kun gyara ba sai dai kai kai ishara ka rike don ka san cewa akwai kaza akwai kaza an gane yawwa to akwai nuskar da ta zo da limiftahil usuli din kamar taku akwai wadda ta zo kuma limiftahil wusuli alwusuli to wannan ita ta fi kyau kuma ita ta fi inganci to wannan sai ce nazmun ita wannan alfiya waƙe ce limiftahil wusuli ga wani littafi da ake kira miftahul wusuli an gane? wabina wabina ai wabina i furu'iha biha da kuma yadda ake gina rassan rassan usuli din biha ai alaiha akan ita usuli din a shi asalin sunan littafin al-miftahu miftahul usuli ila bina'il furu'i alal usuli wannan shine malam abdullahi gwando ya ɗauka ya waƙe sai mai da shi alfiya shi wancan littafi nasar ba waƙe ba ne wani malami ya yi shi zai faɗe shi to sai ya ɗauka sai ya waƙe shi to shi yasa muka ce ita wannan nuska da ta ce nazmun limiftahil wusuli ta fi kyau saboda sunan littafin miftahul wusuli mabuɗin saduwa ila bina'il furu'i zuwa gina rassan rassa na hukunci hukunci hukunci da ake istinbadi ake cirowa an gane alal usuli da ake gina su akan usulu shine abin da yake asali ko alkitabu sunna da su al'ijima da makamantansu to shi wannan littafin sunansa kenan wato mabudi ne ga ɗalibi da zai kai shi ya sadar da shi zuwa ga inda ake gina reshe akan asali na batar an gane to amma in muka ce nazmul limiftahil usuli to sai zamo kenan sunan littafin ya koma miftahul usuli ila bina'il furu'i kuma alal usuli to gaga abin bai ba eh to al usuli yafi kyau an gane ko to wannan shine wabina to shi kuma akwai hamza saboda zarura ta waƙe sai aka shafe ta aka ce wabina ba wabina ba amma asalinsa wabina ifuru'iha da kuma yadda ake gina rassanta biha bidin nan ma'anar ta'ala ai alaiha haɗin shi kuma yana koma zuwa ga al'usul wato yadda ake gina rassan akan al'usulu turaku to shi wannan littafin lihaizi sana ya tabbata ga wani wanda ya tattara dukkanin wata ɗaukaka as-sana bil ana nufin ar-rifi'atu daraja ko ɗaukaka to shi wanda ya rubuta wancan miftahul husuli din ya tara duk wani abu da ake kallo na ɗaukaka a muƙamin ilimi da addini wa alimil furu'i kuma daga cikin siffarsa masanin rassani hukunci-hukunci waɗanda suke rassa waɗanda ake ciro su daga asali wal usuli kuma ya san usulu waɗanda su kuma su ne tushe ake fahimta duk abin da za a fahimta siffarsa ta gaba wa farisil ma'aquli kuma ƙwararre ne barde ne gogagge ne wajen fahimtar abin da ake istinbadi shine al-ma'qul an gane akwai hukunci hukunci da zaka ga mujtahidi in yazo istinbadi zai yi sai ce to karkashin wannan aya ko wannan hadisi za mu iya fahimtar hukunci kaza an gane to shi wannan malamin ya kware ko kuma ga wani abu ya zo sabo an gane kuma ana da bukatuwa a san hukuncin shari'a a kansa to sai mujtahidi ya zo ya yi kiyasi sai ya kalli wani nassi wanda ya tabbata yana da asali to sai ya bi hanyar da zai bi sai ya haɗa su sai a bashi hukuncin wancan asali to shi wannan malamin da ya wancan littafin ya goge a wannan babin haka kuma walman kuli kuma barde ne gogagge ne shine faris haziki ne wajen fahimtar abin da ake nakaltowa daga alkur'ani ko hadisi an gane sau da haka shi malami ne bi ma'anar kalima kasan akwai wanda allah ya bashi haddace hadisai ya bashi haddace alkur'ani amma kuma an haramta masa istinbadi fahimtar istinbadi daga gare su in ka ce aya zai iya jayewa ga hukunci-hukunci da dama ayat ta kunsa amma bai san su ba hadisin ya sani ya kunsa amma bai san su ba ana samun irinsu to wannan ba malami ba ne cikakke an gane ko? to sunansa shamsi shamsi tilimsana muhammadu sani eh tilimsana saboda rura waka amma asalinsa tilmisana to yanzu lamun din madadin a daure ta sai a yi mata kasara ita kuma sai ta daure mimun shamsi tilimsana shamsi tilimsana muhammadu sani ba shamsi tilmisana ba in aka yi haka waka ta lalace akan yi haka dama wani lokacin a yi abin da ba zai yi ba saboda rura ta waƙi in a larabci ne ba za ka ce tilimsana ba don babu wani gari tilimsana sai dai tilmisana shi kuma gari ne a cikin aljazair a maroko to shi wannan malamin da ya yi miftahul wusuli wato kamar rana yake a tilmisana saboda iliminsa eh eh to sunansa muhammadin sunansa ana kiransa muhammad assani wanda yake maɗaukaki mala ya jinjina masa ƙware da gaske to waye babansa sai ya ce salili shi ɗa ne shi ne ma'anar salili ɗa ne ga ahmada sharifi ɗa ne ga ahmada ga wanda ake kira ahmada asharifi sannan kuma ane masa laƙabi shi malamin da asharifi don an ce jikan manzon Allah ne nasabarsa tana tukewa zuwa ga alhassan dan sayyidina ali bin abi talib shi yasa mala ya ce alhassani ko alhassani tun da can assani alhassani wanda ana jingina shi zuwa ga alhassan an gane to shi ya yi wannan littafin saboda haka cikakken sunansa muhammad ibnu ahmad an yi masa laƙabi da asharif saboda nasabarsa tana tukewa zuwa ga manzon Allah an gane ko sannan ana kiransa da at-tilmisani nisba zuwa ga garin da aka haife shi tilmisana da daddan malami ne saboda an haife shi hijira na da 710 aka haife shi eh kaga tun farko farkon karni na takwas aka haife shi sannan ya rasu a in bambanta ba hijira na da 771 771 ya rasu eh duk dai cikin karni na takwas ya rayu a maroko an gane? yawa babban malami ne ya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi waɗanda suka yi wa ilimi hidima gogagge ne akwai ina malamin tafsiri ne malamin qira'at ne malamin luga ne kullu shay eh so shi wannan littafin akwai a ɗaya daga cikin malamai mu'asirai a sheikh muhammad aliyu farkus farkus yana nan da ransa yana daga cikin tun wucewansu ibn ba su usaimin to ba wasu da zaka kwatanta da sama da su an gane kamar yadda a saudiya a ce akwai su alfauzan to haka in ka dawo aljazair to irin darajar da zaka ba alfauzan ita zaka ba shi muhammad ali farkus babban malami ne malami ne na sunna ba ku karanta littattafansa to ya ɗauki littafin ya yi masa ta haƙiƙi an gane ya yi masa ta haƙiƙi kuma ya yi tarjamasa ya kawo tari duk abin da ake bukata game da malamin sai da ya kawo to a cikin bayanan da ya yi na so na zo da littafin na manta a cikin bayanan da ya ce shi wannan malami ne duk abin da ake bukatar a sani a layin addini ya sani an gane kuma suna da wata karama duk gidansu kowa malami ne tun daga kakanni har zuwa yaya har zuwa jikoki ba wanda ba malami ba maza da mata babba da ƙanana kowa malami ne shi yasa wani malami da ya zo sai rubuta littafi tarjaman malaman wannan gidan kawai sunan littafin kenan eh ka gani to wannan gidan ya fito saboda haka shi malami ne gaba da baya babansa malami kakansa malami kakan kakansa ma malami duk 'ya'yansa gaba ɗaya malamai ne duk 'yan uwansa malamai ne duk jikokinsa malamai ne to wannan littafi ne a sheku abdullahi sai ya ɗauko sai ya waƙe yana littattafai da yawa irin su masaratul galat fil adilla shi littafin yana bayani kan kuskure abinda zai sa a samu kuskure bayan ka kafa dalili akan kaza sau tari zaka ga malami ya ce hukuncin kaza dalili kaza sai ya kawo aya ko hadisi to amma a gefe ɗaya kuma sai a samu wani dalili da zai soki wannan hujjat shi ma a sheik muhammad aliyu farkus ya yi ta hakikin littafin shi ma an kai hikima ma sai an ka haɗe su gaba ɗaya yana nan aljazair tsoho ne shi ma ya tsoho sosai sosai ya tsoha yana yana karantarwa a aljazair babban malami ne abokin su salihul usaimin ne su shi alfauzan da makamantansu su a shehu mukubil masu a shekul albani duk sun jinjina masa babban malami ne wannan shine abin da malam ya ambata to wannan littafin shine ya ɗauka ya waƙe kuma sheku abdullahi ba shi ɗaya waƙe wannan littafin ba akwai wani malami da ake kira ibnul imam ashankiti al-murtani shi ma ya ɗauki littafin sai ya waƙe shi ya sami suna da نظم مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول shi ma insha Allah in ban manta ba zan fito shi ma alfiya ce mutumin birtaniya ne eh sosai ba suna da insha Allah zan ba na manta ba zan zo da ita zaka ga wasu abubuwa akwai abubuwan da Shehu Abdullahi ya kawo shi bai kawo ba shi ba akwai abubuwan da ya ambata a sheku abdullahi bai ambace su ba akwai abubuwan da kuma suka yi musharaka wajen ambatarsa duba da asalin abin da suka waƙe littafin suka waƙe littafin shine littafi ɗaya ne kuma na malami ɗaya ɗan murtaniya ne shi ma murtaniya ko baka san eh biya afirka ne eh a gani to wannan shine eh to kusan dai iya bincike su kadai aka amma an samu wasu sun wa littafin sharhi daban-daban to amma dai waƙe waɗanda su su aka samu iya bincike da na shi a sheku abdullahi da kuma na shi ibn al'imam to haka malamai ke aiki to kai ma sai ka ga wanne abu za ka yi don ka ba addini gudunmawa ba ka zo dai ana faɗin malamai kana girgiza kai ba ana faɗa ne kai ma don ka yi koyi fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami falahu so zaka in ma baka zamo kamar shi a tilmisani ba ko to ga su a shehu abdullahi ga su ibn al-imam din in can yayi ma nisa to ga su a sheikh muhammad ali farkus eh a to shi fi qaidil hayat yana nan da ransa ya tsuho sosai Allah ya ƙara masa lafiya ya yi rubuce-rubuce da na ɗauka kun san shi saboda sananne ne kusan shi ne ma abin nan kusan shi ne tutar da'irar sunna ma a maroko ba wanda ake ji da shi kamarsa wa as'alul ilaha an yusahila linazmihi wa an yura musahala wa as'alul ilaha ina roƙon Allah abin bauta an yusahila ya sauwake min wannan aiki don ba ƙaramin aiki ba ne saboda littafin asalin littafin yana da wahalar karatu ba fa waƙe ba ne amma larabcin nashi mirɗaɗɗen larabci ne to kaga irin wani kama karanta larabcin ma to ba lalle ba ne ka fahimta saboda duba da wanda ya rubuta ya yi amfani da yare na na abin nan na ƙuda ba'u duk da usulul fiƙih yake rubutu a kansa to za ka ga ya yi amfani da abubuwa na balaga da sauransu to ba lalle ba ne ma ko ka karanta baƙin ma ka gane abin da ake nufi in ba ka kai wannan mustawa ba to kuma a ce ka ɗauki wannan littafin ka waƙe shi na farko dai dole sai ka fahimci me an ka rubuta sai kana da ilimin waƙe sai kana da luga sai kana da tasirifi to shi sama da ya addu'a ya ce ina roƙon Allah ya sauwaƙe min wannan aiki dan ba ƙarami ba ne le nazmihi ga waƙe wannan littafin wa an yora kuma ina roƙon Allah an yora ko musahala ya sa a ga wannan littafi nawa abin sauwaƙewa kuma Allah ya amshi addu'an malam da wannan alfiya ba ta da wahala a to yanzu ɗauki littafinsa khulasatul usuli kun santa ta shehu abdullahi khulasatul usuli ba ku santa ba Allahu musa to ita kuma littafi ne da malaye talhisin ilimin gaba ɗaya kuma a cikin baitoci takaitattu ba su kai ma 500 ba ko rabin rabin wannan alfiya ba ta yi ba amma ta fi wannan alfiya wuya lokaci ko? to Allahul musa'an sai mu kwana a nan subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh